وتعبد بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah mulkin sarki ya dawo da mu wannan rana ta Allah ya kawo mu wannan rana ta Laraba 20 kenan ko?
Eh, ashirin ne. Ashirin ne.
20 ne
Ashirin ne.
20 ga watan Shawwal hijira ta Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1400 da 47 a kalandar Nasara kuma takwas ga watan April watan 4 2026 wannan shine darasin farko bayan hutun azumi da na sallah da muka yi kamar yadda aka saba kuma muna karawa juna ta'aziyar rasuwar imam Malam Muhammad Waziri wanda shi ma daidai kwana 20 kenan yau ko gobe sati biyu eh gobe sati uku muna roƙon Allah hukuncin sarki ji kanshi mashrahama ya sa ya huta To muna cikin littafin Ad-Durarul Bahiyya ta bajimin malami Sheikh Al-Allama Muhammad Ibn Ali Ash-Shawkani rahimahullahu ta'ala wanda Allah ya warasuwa hijira da shekara 1250 kuma wannan shine darasin mu na 80 zamu tashi a babu adabil akli babi da zai magana akan ladubban cin abinci bayan kyakkyawan tanadi da tsari da Allah subhanahu wata'ala yayi wa mu bayi na yadda za mu samu abinci wanda a cikin shi akwai darussa masu yawa da za su iya isar bawa ya ƙarfafi imanin shi in yana da shi ko kuma ya yi imani da Allah kuma da bai da imanin kenan shine mutum ya la'akari da yadda Allah ya tsara samar mana da abinci shi ya kage halittar mu ba tare da wani samful ko wani misali ba shi ya kaddara ga yadda zamu rayu mu abinci zamu rika ci muna da hankali to zamu rika cin abinci wannan abincin wanda ya dace da jikinmu wanda bakunan mu suke so mai dadi a tsayin kenan dadi na ma'ana da dadi na zahiri to sannan sai ya sanya wannan abincin a matsayin kiwamo aishi bani adam shine kashin gadan bayan tsayuwar da rayuwar banu adam da aka sai ya rike samar da abincin mafi girman ayoyin da malamai ke ishara zuwa gare su dangane da babin abinci shine jerin yar ayoyin da ke cikin suratu abasa falyanzur al-insanu ila ta'ami halarci ɗan adam ka yi dubi mutum ya kalli abincin shi ka hararo irin abincinka kowa ya ci abinci da safe gila mun ci ma da rana ko sannan ga na yamma ma wani makila ya ci na yammar yanzu to shi wannan abincin ba cin da kai bane yanzu yanzu shi wannan babin zai faɗa mana ladubban da ake ci to amma kafin ka zo ka cin ka kalli abincin allati anna sababna al-ma'a sabba mu muka zubo da ruwa iya zubowa thumma shaqqaqna al-arda shaqqa sannan muka tsaga ƙasa iya tsagawa fa ambatna fiha habba sai muka tsuro da kwayoyi mana muka tsirar da tsiron da ke ba da tsaba wanda shine tsabar hatsi kenan wa fambatna fiha habba wa inaba da inabi wa abba da da ciyayi wa qadba ko da da dangi na bishiyoyi wa fakihatan wa abba da kayan marmari da kuma ciyayi na dabbobi wa fakihatan wa abba sai menene sai ce mata'an lakum ko wa li an'amikum kaya ne na more rayuwa kuma domin ku kuma domin dabbobin ku shi yasa aka faɗa abba a can malamai sun yi maganganu sosai game da jeren gir waɗannan ayoyin suna cewa daga cikin abin da zai ɗauki hankalinka kuma wanda ake so ka yi tunani kamar yadda ibnu ashur ya faɗa al'allama ibnu ashur shine mai tafsirin nan da ake cewa at-tahrir wa tanwir ba na jin zaka iya muraji'ar wasu tafsirai ka gamsu ka wadace daga gare shi yana da matukar kyau a babi wato ko mukaddimar shi ka karanta a mujalladin farko doguwar mukaddima zaka san cewa an riga an gama haska maka hanya to shi abinda yake cewa shine wato jerin gir ayoyin nan abinda Allah yake nufi da yace falyan wuril insanu ila ta'ami ay falyatafakkaril insanu an ta'ami kawai ana so ka zauna ne kai tunanin yadda abincinka ya fito shine fi ta fi atwari takawuni hububihi ka kalli irin matakan da Allah ya bi har ya kai ya samar da tsabar har ya kai ya samar da ƴaƴan in kayan marmari ne min kaunihi nabata thumma hasada hatta yasila liyadil insan tun daga yadda yake tsiro mara ƙarfi har ya zo fa azarahu fa saglaza fastawa ala suqihi kenan har yayi ƙarfi daga nan har ya isa girbi har a cashi ka duba yadda Allah ya tsara wannan kuma yi wa ɗan adam baiwar ya san yadda zai ma kowane yanzu yadda za a yi wa mu'amalanci gero ba na jin inda za a gonarka za ka sa za ka sa da gero da masara da dawa da waken suya a gefe da da waken damina kuma rana guda ka ce a je aikin su idan ka ce wani ya isa aiki sai a je a fara gero wata na koma yi kaza wata na koma yi kaza duka wannan kuma wata musira ce to wannan abin mutum ya yi tunani ne sannan wasu malaman tafsiri kamar yadda al-Imam Al-Hasan Al-Basri da al-Imam Mujahid ibn Jabr Allah ya masu rahama su kuma abin da suke cewa shine wato a cikin wannan aya akwai darasi mai girma da ake so a ba dan adam yanzu masarar da za mu shuka nan gaba ba duka masarar bara ba ce ila da zaka je gona bara ciya hudu ka siya daga kamfanin iri tiya waɗannan da ka je ka shuka ta ita ce ka ɗibo kai wajen buhu arba'in ka ɗiba ka sayar ka ɗiba ka yi zakka ka ɗiba ka ci kuma ka sake ɗibowa ka je iri to darasin da suka ce wa'annan malamai biyu suka ce suna so su nuna wannan ayar na nuna maka tana so ayoyin nan na so su nuna maka al-mabda'u wal muntaha ne farkon abu da ƙarshen shi kenan komai yayi farko zai ƙarshe wannan hatsin da ka je ka shuka ba duka na bara bane ina raguwar ya kare to tun ana cewa in ka shuka ba duka zai dawo ba zai kare wata na kai mai gonan ne za ka kare to shine darasin da ake so ka koya haka limamin hasan al-basri da liman mujahid ibn jabr suka ce ana so ne kai lura da al-mabda wal muntaha shine falyanbur falyanburi falyanbur mutum ya duba ila madkhalihi wa makharajihi dan adam ya kamata ya duba inda abinci ke shiga da kuma inda yake fita fali fa yata'ammalu kaifa tahawwala at-ta'amu at-tayyib ila fadalat yace daga nan sai mutum ya duba yadda daddadan abinci ya zama kazanta to na nu gaddaya wa dan adam kenan karye wani cika baki da hura hanci da wani matsayi aro ne ba kuma inda zai kai shi to mutum ya kalli abinci abincin da aka ciwo a babban kantin cin abinci za iya ana tafiya ya fakin da mota a zubar a daji can sai da kabiya aka sa rashi haka na nuna ma abokai wani ma ne sai abincin sai ga ya sa social media ko sai in duniya ta zo ƙarshe zama ɗaya na cinye dubu ɗari da saba'in e yanzu ka faɗa mana farkon abincin rada za ka kashe shi kuma nawa za a kashe dan duk iyalai in kuma baka so sai a tara waliyai su maka addu'a Allah ya sa karka kashin abincin sai kuma ka ce ka ji ɗan adawa duk tsadan nan kuma bayan gida za ka tafi kila ma ka yi a gona wani ya ce Allah ya kawo irin ka taki huta to ana so mutum ya kalli farkon abincin mafi zalika ibratun a cikin wannan akwai darussan da ya kamata kowanne mu ya dauki darasi da izna sannan suke cewa akwai at-tafakkur fi taysirir rizqi daga cikin darussan da zamu koya muka kalle yadda Allah ke ba mu abinci wato yadda Allah ya hore mana samun abinci yanzu kaga abinci ya fi wutan nefa amfani ko amma wani ya fi saukin samu shi abincin shi abincin yayi ita nefa ko ba ruwan sama za'a yi ko ba da ruwan kasa ba shuka ake yi ba amma kuma ta gashi nan ta fi wuya abinci ya fi network muhimmanci da matukar amfani da yana jin ba wanda aka kai shi taba kai shi asibiti likita ya duba shi ya ce wai wai wai wai wai a je a duba wayar shi ba ta rike network sai dai ka ce a rika ba shi abinci protein vitamins wannan dangin vitamins din to amma ka duba yadda abinci duk da tsabar darajar shi ya fi network arha ya fi network arha dan za ga wani bai da waya amma yana da abincin da zai ci to ya ce ka lura yadda Allah ya sauƙaƙe mana samun abinci duk abin da kaga an bar wa gwamnati a harkar samun abinci to ko da shi ko ba shi za a samu abincin shi yasa sai a ce to ke gwamnati ki dan rike nan wurin ki dan yi ma'aikatar gona amma kake department ɗin ruwan sama dan baki da ta cewa Allah ce namu ne wannan mu muka rike kayan mu mu muke sarrafa shi al'allama marigayi abdurrahmanu sa'adi yake cewa annal ma'ana huwa kaifa wasala ta'amul al-insani ba'da takrari tabaqati min al-a'mali wa taqdir al-ilahi ka duba irin matakan da abinci yake bi kafin ya samu wanda inda a wani tsari ne na wata formula rayuwa hadarin zai yawa amma sai hadarin yayi karanci ka duba yadda matakan ke tafiya kuma har abincin ya zo hannun mutane duk yawan mutane abincin ba zai gagare su ba dan fegi daya biyu sai ka noma abincin da mutum uku za su shekara suna ci to wannan naka je ka samu hekta ta balantana hektoci Allah kadai ya san abincin mutum miliyan nawa za a samu to wayannan ayoyin duka suna nuni ga wannan sannan kuma suke cewa ka duba a ta'wilu ar-ruhi shine suke cewa zahabu ba'd mufassirina wasu malamai sun tafi ila annal ayat tashmilu ta'amal badani wato wannan ayar da Allah ce falyanzuril insanu ila ta'amihi suka ce at'amu ta'amani ta'amul ruhi wa ta'amul badani akwai ta'amul ruhi shine abincin da ruhi yake da bukata abincin da ruhi yake da bukata shine al-ilmu abincin da jikinmu yake da bukatuwa kuma shine abinci dai gashi nan ne da kullum suna kenan falyanwuril insanu ila ta'ami abinda Allah yake nufi ya kai mutum kayi tunanin abincin da jikinka ke bukata abinci ne da kullun shine karamin abinci wannan an mahaukata ma a bola tana samu to sai kuma babban abinci shine ilimi da zaka ba ruhinka to duka biyun ka ba ranka wannan shi gangan jiki zai zai gina abul atahiya yana wata waka mai ban sha'awa da kuma wa'azi mai girma yace wallahi ka gan mu nan dukkanin mu iri ɗaya muka zo duniya ƴaƴan talakawa ƴaƴan sarakuna da kuma ƴaƴan fadawa yadda mai martaba ya zo duniya da wani distinguish da his excellency haka ɗan ɗan mai kwashe mashi shadda ma ya zo duniya yace kuma yadda muka zantan kuma haka za mu koma yace to me na ribibi me na ribibi haka za ga wata na duk an koma dai dai dai dai da haka wannan babin yana da muhimmanci zai ba mutum waɗannan durus imaniya a ka'idiyya darussa na imani darussa na gyaran zuciya daga nan sai mutum kuma sai ya dawo kan to idan Allah ya azurta mutum da irin wannan abincin wannan babban ni'imar bayan godiya da mutum zai yi bayan kokarin yin abin da ya dace to sai kuma me na kiyaye na dubba to shine babin zai mana yace babu adabil akli babi da zai magana akan ladubban cin abinci tushra'ul lil akli at-tasmiyatu an shar'anta yin basmala lokacin da za a ci abinci duk sanda mutum zai zo zai ci abinci ya ce bismillahi malamai suke cewa duk da aka ce kai basmala a wani abu to abinda ake nufi shine ka takaitu akan bismillah ba sai ka kawo arrahmani da arrahim ba amma na eh tushru lil akil ne ko tushru lil akil tasmiyatu haka ne jazakallahu khaira an shar'anta wa mai cin abinci ya basmala da karami da yaro da namiji da mace yara a nakana masu a tuna masu a koya masu a dora su a tarbiyyantar da su a ba su horo da in an zo za a ci abinci sai da zaka lokaci ce bismillah da sunan Allah zaka kore shedan daga nan zaka samu albarkar abincin abincin zai amfane ka fiye da yadda kai kake tsammanin zai a yi amfane ka ko fiye da yadda kake tunanin wani likita zai bayanin cewa abincin zai amfane ka akwai hadisin Aisha radiyallahu anha wanda Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar da Abu Dawud da Ibn Majah da Nasa'i da Tirmidhi take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan aka yana cewa idan akala ahadukum ta'ama in dayan ku yazo zai ci abinci fal yakul bismillah yace bismillah fa in nusiya fi awwalihi falyakul bismillah ala awwalihi wa akhirih in an mantar da shi yin basmalar a lokacin da zai fara cin abincin to ya ce bismillahi farkon shi da ƙarshen shi ila bai tuna ba sai da zai ɗauki hannu sai tuna subhanallah ma sammaitin ba wallahi ban ambaci Allah ba a farkon abincin nan to sai ce bismillahi fi awwalihi wa akhirihi saboda akwai hadisin Jabir da yake cewa shi da kunnin shi ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan ɗayan ku ya shigo gidan shi lokacin da zai shigo gidan sai ya ambaci Allah madaukakin sarki sannan ya ambaci Allah lokacin da zai ci abinci shedan zai ce la mabita lakum wala asha sai wai goye ce ma yaran shi ya ya na ya yan tawagata ba ku da abinci a nan gidan ba ku da wurin kwana wallahi ba wurin kwana ba abinci mutumin nan ya san me yake da zai shiga gidan bismillah ya ci da zai ci abinci bismillah ya ci su ko ba sa kwana gidan da aka yi basmala sannan ba sa cin abincin da aka yi wa basmala amma wai da dakala idan ɗayan ku ya shiga da falam yazkurillaha bai ambaci Allah ba inda dukulihi lokacin shigar shi kala shaytanu shaytan zai ce wa mabiyan shi adarabtumul mabita ya jama'a ta kun samu wurin kwana fa idza lam yadhkur fa idza lam yadhkur ismallahi inda ta'amihi in bai ambaci Allah ba lokacin cin abincin shi kala sai ce adarabtumul mabita wal asha'a kai jama'a ai kun dace da gidan kwana kun dace da abinci a takeice dai sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama da cewa duk sanda mutum zai ci abinci ya ce bismillah zaka kore shedan zaka rabu da sharrin shi da kainin shi da kazantar shi da lalacewar shi da tambadewar shi to sannan kuma ga koyi da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama da kai to wannan ladabi na farko kenan wal aklu bil yamini sai kuma ci da hannun dama duk sanda mutum zai ci abinci ya ci da hannun dama duk sanda mutum zai karba ma ya karba da dama in za ka bayar ka bayar da dama illa lura ta sa za ka bayar da hagu ila bayar da ka iya to ka nema hanzarin wanda za ka ba sai to wannan hannun a yi haƙuri hannun sai ka bashi a babin lalura amma dama ita ake so sama ka dole da bature ya lalata yan boko ta mai cewa yan boko nan ce yan boko wanda suka aƙidanci da boko ko ba su yi da yawa ba sai ga mutum ya shiga don wani ma za a gan shi bobawa ne sai ya yanka abincin da dama ko kuma sai tsokala da hagu ya ci wani baki daje ma gashi nan dai haka haka sha uku sha bakwai a gidan sunna ba a cin abinci da hagu ai bature kai bature kake yi wai na banga da bature wa ya gaya maka kila shi ne ma falasar daga wadan sallan nan ko yana ciki to mutum in zai ce ci da dama to da dama na ne suka ce da dama shi hannun kenan ko kuma ka ci da abin da dama ta riƙi irin ɗan wake ko irin na yadda ake ɗan wake yanzu mata yanzu ba su irin wannan ɗan waken ba ko ka ƙoshi sai sai ka ƙara za ga ana cin shi da tsinke yanzu in ka ba matan ci ɗan wake zai zo su yi maka shi kamar bulat da za a kai gabas ta tsakiya ɗika-ɗika to sai kai ta yankawa kai ta rabawa kai ta raba na da ku za ga iyayen mu dan nitsi nitsi ake yi ka ci kaman 150 sannan ka koshi da tsinkin tsintsiya sai a wawanke sai kana tsokalo wani ma za ga har ya in ya samu wani tsinke da Allah ya hada jinin su wanke shi yake yi yana nan yana nan a ma'ajiya Allah ya hada jinin su da shi ya tsoka lokaci ana ta ci to in ba za ka ci da hannu ba to ka ci da abin da hannun daman ya rike maka cin damu kenan na ga wani bincike da wani ya yi likita ne cikin likitocinmu na nan ƙasar na taɓa karanta cince ne sai kuma na ga wani bahaushenmu shi ma ya yi suka ce a nan tafin hannun za ka ga ko aikin ƙura kai da za ka dawo gefe kaɗa za ga wani danshi danshi kawai wani maiko ne Allah ya halitta a hannun jira yake wani abu ya shafe shi ya fito shi yasa da hannunka zai bushe gam ka zo ka sa shi a cikin toka ka dan ba da ɗan lokaci ka dan za ga danshi danshi so da shi hannun zai zakan abinci ka taba to wannan abin kana taba abinci zai taba shi hikimar da Allah ya yi shine abincin naka bari a fara sa mashi sinadarai da za su narkar da shi tun kafin shiga ciki shi yasa zaka likitoci ce in ka ci abinci ko akwai hadisi ma da bai inganta ba cewa in ka ci abinci kada ka kuskura kai bacci kar kai bacci daga gama ci abinci likitoci ma suka faɗa akalla kai minti talatin dangane da yanayin abincin ko kai awa ɗaya wani abincin ma za su baka shawarar kai awa biyu in in to me za ka yi in so samu ne ka tashi ka ɗan yi tattaki ka ɗan kekkewaya ka ɗan yi wasu abu in kuma dai ba za ka yi wannan ba ƙirƙiru wani aiki da kibra ne wanda ka karanta awa biyu za ka yi izu nawa to akalla daga nan sai ka je ka kwanta to yanzu wannan inda cokali ka ci kenan to in kuma an ce kai awa biyu in ka ci abinci da cokali dan yana rike to idan da hannu ka ci awa ɗaya ka ishe ka so da wannan chemical ɗin gashi dai ko ka lashe shi bai cutar da kai kuma chemical ne za ga kana ɗibowa sai taɓa abincin sanda za ka kai baki tun a hannunka an fara narka abincin shi yasa suka ce ka kalli hikimar da ni misali za ka zo ka sami fate sai ka sa hannunka sai ka ɗiba sauran ba zai kai safe ba wannan chemical ɗin ya taɓa raguwa ya tashi aiki in miya ce za ta lalace amma da za ka sa ludayi ko cokali ka yanka fatan sai ka ɗauke shi ba tare ka taɓa ɗayan ba ba abin da zai wannan chemical ɗin shi ne sirrin chemical ne wanda bai kisa mai matuƙar amfani ga jikinmu kaga kenan jiki na bukatu kenan yanzu mu iya cewa in kana jin yunwa ya kamata ka ci da hannu ne don ya sauri ya narke ya fara biyan dividend ko amfani shi to in kuma kana gaya niya ne shi kenan sai ka sa sai ka sa cokali a cikin ci da cokali ma akwai dawo da na baya wanda ya je baki ya dawo a haɗa shi da nan wanda zai ci raguwar ka ya ci Allah ya kiyaye hanya yar wata cutar zuciyarka a yar wata cutar hantarka wasu yan cututtukan ka duk kaya ka zama communicable diseases kai kanka amma inda hannunka kaci galibin babu wannan damuwar to mutum da ya ci da daman shi akwai hadisi Abdullah ibn Umar wanda al-Imam Muslim ya fitar da shi da wani su da wani shi yake cewa lalle Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya'kulu ahadukum bi shimalihi kar ɗayan ku kuskure ya ci abinci da hagun shi wala yashrab bi shimalihi kada ya kuskure ya ci da hagun shi kada ya sha da hagun shi wannan kalmar ta ash-shimal hagu ash-shamal da fatahar shi arewa shine bambancin su in ka ce ash-shimal anil yamin anil yamin wa anil shimali izi ta dama da hagu da sun haɗu amma ash-shamal sai ka ce al-janub wa shamal kudu da arewa ke to shine bambancin su kada ɗayan ku ya sha da hagu wannan ko lemu ko rake ko apple ko ma me sai ga mutum ya rike da hawa hagu yana da hawa ba a cin komai da har masu shayi za ga wai sai rike me ake rike da ila da ahlul zikira nan ko kuma wanda akwai kazan da yawa an yi an tuba daidai ne inda an yi rayuwar dan samun harka ba a yi ba inda an go rayuwar samartaka talauci to shine baka san teburin masu shayi da suka iya haɗi ba amma inda aljihunka da ɗan canji ai miyar kukan gidan nan sai ka ɗan mata tawaye tawaye sai can hada to sai ga ya rike kofin shayi da dama ko kuma ya rike biredi da hagu to kuma kaman biredin ma ya fi tasiri ko a harkar ti da shayi in wani ya dare da makami teburin mai shayi ce kowa ya bada ɗaiɗai cikin haɗin da aka yi maka ka bada ɗaya wani za ka bayar ruwan shayin ko bireda ruwan shayin za ka mika musu sai dai idan ka yi haɗi grade 1 kofi ɗaya madara ɗaya kuma wa kalilun mahun ko wasu dattijai a ƙasar nan sun hana irin wannan haɗin kuma duk mun yi ɗa'a da an hana mu tsaffi sun ta wa'azi ya ga yanzu ya ka je gun mai shayi sai ka ji an ce wai bakin ma ya fi daɗi gaskiya ne ma ka da kuɗi gaskiya bakin ya fi daɗi amma an dai da kuɗin ka aka raba kalla ya sha madara tsakani ga Allah shi yasa aka raba tsakanin ti da ti bakin ne ti da kanin shi mai karaman madara an dai da kuɗin ka ai babban haɗi za a yi maka to abin da ya kamata ka yi ko dai ka aje biredin sai ka gutsara sai ka aje biredin sai ka ɗauko kofin sai ka raka ko kuma ka rika tsomawa an da yan kawai nake tsoma a kawai ci ba ne kuma kamun ba shi ba asara ba a ciki ko ban biredin ka ba zai bata ba in ma ya tashi balle a cikin kofin zai fada can karshe sai ka tuka da kayan ka cinye wanda ya dan makale ka zaɗan ya ɗaga gangaro da shi ka gangaro da shi ya zo hoda da haka ko kwata-kwata hagu ba a so ke harkar wani abu na abinci ba laifi amma in ana ci a riƙe kwanan da ita abu a riƙe kwanan da ita nan kuma ana ana ɗiba inda wanda za a dafe ko a riƙe in zai gangara to duk ba laifi sai a sanya hagu ilan aje wani ruwa na roba haka ko na leda zai iya gangarawa to ba laifi hagu ta ta danne to sannan ya ce wa min hafatayi ta'ani sannan kuma in mutum zai ci cikin ladubba ya ci daga gefen kwanan cin abincin ba a ci daga tsakiya lamin wasatsihi ba daga tsakiyar abincin ba akwai hadisin Abdullah dan Abbas da Imam Ahmad ya fitar da Ibn Majah da Tirmidhi Nabi sallallahu alaihi wasallam yace albarakatu tanzilu fi wasati ta'ami albarka tana sauka a tsakiyar abinci fakulu min hafatayhi da ku rika ci daga gefen shi wala ta'kulu min wasatihi kada ku rika ci daga tsakiya tsabar kuskure ne wannan kuma kowane abinci kowane abinci ko mai ruwa-ruwa ne karka kai ludayin ka can tsakiya ka ɗibo reɗi gefe-gefe balantana wanda za a rika ci da hannu ko mutum shi kadai ko mutum nashi ne wannan ladabi ne na afrada wa jama'a wa hudanan wa jama'a wa jama'at ko mutum shi kadai ne ya ci ta gefe kuma ma ya fi nuna tsafta wanda ka rage kuma za a iya ba wani maka sa cokali ka ɗiwar can ka sa cokali ka ɗiwar can ka sa cokali kuma sai aka yi bako in ka bashi zai ji ba daɗi amma in ka ci da kyau ana ɗan gyara shi kuma sai a ce shi aka fara kawo hawa to ana so a kiyaye wannan ladabin ya ce wa min ma ya lihi kuma mutum ya ci daga abin da ke biye da shi mana in ka ɗiba wanda yake gaban ka shi zaka biyo baya da shi wanda yake gaban ka shi kana yi in shi zai fito da zai sauko da kai shi ya gangaro da kai shi in ba shi bane to akwai amru dan salama ibn abi salama kenan yake cewa na kasance yaro a gidan annabi sallallahu alaihi wasallama wa kana da yadi da ifa fi sahfa hannuna sai rika kewayawa a cikin kwanan abinci in ɗauko a arewa in ɗauko a kudu in ɗauko a ina ne sai nabi ce mishi ya gulam sammillah ya kai yaro ka ambaci Allah idan zaka ci abinci wa kul bi yaminika kuma ka ci da hannunka na dama wa kul mimma yalika kuma ka rika cin na gabanka wanda kawai aka yi sauki shine idan abincin ba wanda yake dunkule da juna bane ila baki ne yanzu kai sai ka zo da naman kaji da naman kananan dabbobi da naman shanu kila hada na raƙumi da a faranti ɗaya kai kuma kila likita ya hana ka cin na shanu shi mai gida wanda ya kawo abincin ya halatta ya rika ɗaukowa daga duk inda ya ga dama ba tare da ya nema izini ba amma su bakin da aka kawo mu sai sun nema izini to idan kana cikin bakin zai ka ce to mai gida da sauran yan uwa likita ya hana ni cin naman saniya za ku ga ina bin na kajin ba ni Maiduguri ba ni birnin Kebbi ba ni Bayelsa ba ni Kano haka za ku rika gani na wata na ma za ku tsinto na a Abuja na tsaya a headquarter tarayya tsakiyar faranti kenan ko to duk ba in ka nemi izini ba ne ko kuma ya kawo muku dabino kai ka fi san danye danye to amma danyen ji ya wawwasu a farantin to sai kai masa bayani kai ba ka san busasshen da aka za ka rika bin danyen amma haka nan baka nemi izini ba la ya to balantana kuma abincin da yake a dunkula ne wa alaikum assalam wa rahmatullah nama ne wanda akwai tsokoki akwai na kasusuwa haka zuwa ba kwano kula da yawa ka iya kai hannun ka ɗaukar ɗaukar kwan a shi ma sai mutum ya nemi izini zai ta shi mai kashin nan bai tuwon mashi saboda bai da hakora dan kawo da yan shubuhohin shi da yan uzurorin shi ko sai nemi izini to yace to ba damuwa ka iya yi in suka ga zai cinye za su yi ta abin da ya ta araba naman nan kowa a haɗa mai da kashin kuma sai ya saka nashi a leda ya ce bai iya cin kashi kuma ya tafi da shi gida kai wanda za su iya ci a gida ya ce wayal akwa a sabi ahu kuma daga cikin ladubba shi ne mutum ya tsotsa yan yatsun shi wasahfati sannan mutum ya tsotse abin nan ɗin shi kwana ya suɗe akushin ko kwanan da ya ci wannan sunnar tana so ta tabar mu zaga mutu ya ciwo abinci sai ga ya riko hannu haka kamar ya cika shi ban ruwan nan ban ruwan nan sai ya wawwanki ba sunnar annabi bace ba ladabin da ya koyar da mu bane mu mabiyan shi ba haka yake so mu yi ba ai ka sidi yan yatsun ka kaf kai ce to ai hannayen ne ma ba a san yadda ka gani kumbuna na sukan yi tsauto dan me ai an ce ka rika yankewa wata qalimul azafir ka samu ‘yan yatsun biyar da lungunansu da saƙunansu da ko'ina ka tsotse kwanan ma ka riga ka cinye abincin ka suɗa kwanan yanzu sai maka kallon ba gidaje kawai don ka riƙe sunna kama karka damu don za su yi maka kallon ba gidaje su ne gidadawa amma sai alamuna gadan gobe ne za su iya sanin ashe su ne gidadawa akwai hadisin anas san malik da liman muslim ya fitar yace lalle annabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ta'ima ta'aman ya kasance duk idan ya ci abinci la yaka asabi a husalata yakan tsotse yan yatsun shi guda uku me yake nufi da wannan magana suna suna ta annabi da yan yatsu uku yake ci abinci wayannan haka in karfi bo yayi saboda karkai babban loma to wanda zai ce to ai kuma za a yi loma da yawa a'a ai idan ka rage girman lomar ta yi yanzu kai ba za ka ji kunyar Allah ba a ce can na daga gidan iya ci abinci in ka ɗan ci ka ɗan ci ganin ci ka ka dafa Allah ya ce ba fadan wannan na halice ka ma halaktuka li hada sai ka tashi shi yasa annabi yake cewa wallahi ya ishi dan adam loma ɗaya ko loma biyu ko sabai zai ce ga ya rasulullah ya ce to tunda kun nace biyu ba za su ishe ku ba ko uku to ku raba cikin ku uku وثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه uku kashin farko a zuba abinci kashi na biyu a zuba abin sha kashi na uku kuma a bashi a rika numfashi mutum ya haka shikenan ya daidaita da duk abin da ake bukatar ya daidaita da shi na ladabin abinci kuma masana suna cewa fiye da rabin lalurorin cututtukan jikin ɗan adam a abinci ake barinsu saboda shi ɗan adam na da wata fikira ja'irar fikira fikiratun ja'ira fikirar ita ce mun fi so mu ci abin da bakinmu ke so ko jikinmu baya so Allah ya kiyaye hanya amma ka'idar cin abinci bayan ya zama halal to kuma ka ci abin da jikinka ke so yanzu a cikinmu za ka ji wani ce shi shi shi shi shi bai san kabewa shi inda ce shi ne kabewan nan a ce na noma ta bai san amfanin ta ba ana da ce dama na san kabewa ba ta dame ni ba ko an yi girki ba ta dame ni ba goji ko yace tun wata na da aka kawo annabi abinci na ga yana tsintsintar ta ai daga nan ma na dawo na dukufa na yi rijista ko ga mutane ce maka ina ai shi shi shi shi bai shan miyar kuka bai shan miyar kuka maka har rubutu akai akan miyar kuka ne da wanda suka tabbata da wanda ba su tabbata ba amma dai masu atibbu sha'abi sun yi kyakkyawan bayani game da miyar kuka sun yi kyakkyawan bayani in ce tana daga cikin magunguna masu kawar da guba da za ka same ta ka kwankwada za ka iya shan guba ba za ta yi muku komai ba nisa zaka ce da za a samu wani ya sha maganin feshi ko ya sha kananzir ko ya sha fetur a maza a kwaba kuka a jika da ru a bashi ruwan ya sha insha Allah wanda za ta yi mishi ka duba yadda kasashen turai yanzu ke ta bi ko kowa san jihar jigawa na da kuka don da suka yi ratsa ko ka zauna jigawa shi yasa ma zaka dana ce mata yar hadeja sun fi kowa iya sarrafa ta in suka yi maka miyar kuka za ka rantsa da Allah ba irin kuka da ka sani ba ce mu a nan Zariya. da ake yin ruwa ya taso kawai a watsa ta a kada ko tekulu ko ta baje su za ka ga sun iya sarrafa ta fiye da yadda kake tsammani saboda wannan tasirin take da shi da abubuwa da take da shi haka to karkace ba ka ci dan sunnar annabi shine duk abincin da ya halatta to baya sukar shi idan kuna cin abinci in zai ci zai ci in ba zai ci ba zai muku shi wannan banzan abincin kake ci ah kuma ya halatta ka ce mai banza a to kai kana cin abin da ranka ke so ne ko abin da bakin ka ke so sai ga ya Allah wale da kuka ya Allah da wai sai ka tsinto shi a can kantinan sai da abinci yana cin fast food irin abincin nan da ake masa dahuwar gaggawa wanda galibin Allah kaɗai ya san me ke ciki ya ɗiba ya loda a cikin shi to mutum in ya ci abinci ya tsotsa in ya tsin shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake yi sannan ya suɗe akushin wa idza waqa'at luqmatu ahadikum falyumti anha al-adha annabi ce in lomar ɗayan ku ta faɗi ƙasa ya ɗauko ta ya kawar da ƙazantar da ta ɗamfar da ita ila ƙasa ce ila tsakuwa ce duk ya kawar wani ya akulha ya cinye ta wala ya da aha lishaitani kada ya batta ga shaidan wa amarana an nasluta alqas'ata kuma annabi ya umarce mu da mu rika suda akushi mu rika suda kwano mu rika suda dudai mu rika suda cokali mu rika suda faranti shinkafa da faduka ka cinye duka ka suɗa kwana akwai wani raguwar manja-manja ko mangyaɗa-mangyaɗa wannan mangyaɗa-mangyaɗa in ka karkata kwanan za ka hango shi na ɗan ƙyalƙyali wasu ƙananan tsibirai sa hannu ka naɗo su ka suɗa kayanka to balantana kuma a ce ka ci tuwo mai daɗin suɗewa ma kenan ko mangwara ka sha diya abin nan ɗin ka suɗa hannunka tas sannan ka wanki su da ko'ina, annabi ya ba mu wannan umarnin. Sannan sai yake cewa walhamdu indal faraghi nan ne ko? Da kuma yin alhamdu lokacin da mutum ya kammala. Lokacin da mutum ya kammala cin abinci, to sai ya ce ya ce alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah. Wannan kalmar godiyar na ga wani rubutu musamman a kanta wato sirrin da ke ciki ba ƙarami ba ne ita wannan alhamdulillahi da za ka yi lokacin da ka kammala cin abinci wato aiki take yi a jiha biyu abinda ya wuce na abincin da ka ci za ta je ta mai amfani abinda zai zo na nan gaba ka wanke ƙwaryar gobe tsakaninka ga Allah a ashe bawa ne mai godiya shi yasa su malamai suke cewa saboda muhimmancinta aka yi wa ‘yan aljanna ilhamarta aka yi musu ilhamarta ta hiyyatuhun fiha sala wa akiru da'awahu an alhamdulillahi rabbil alamin ƙarshen magana ƙarshen addu'ar da zasu alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'ada وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين ما دلّا da sakamakon masu kyautata aiki to 'yan aljanna kullum zaka ji godiya suke yi alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah to hamdala na cikin na da wannan irin sirri inda alfaragi lokacin da mutum ya kammala sannan waddu'a sannan an an sanya mana shi cikin ladubba bayan ka ce alhamdulillah sai kuma kai addu'a alhamdulillah zaman kanta take duk addu'a ma zaman kanta take duka biyun ba a so ka bar kowane akwai hadisin abi umama da al-imam bukhari ya fitar abu umama ke cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama kana idza rafa'a ma'idatahu qala annabi sallallahu alaihi wa sallama in ya kammala cin abinci ina ce rafa'a ma'i rafa'a ma'idatahu ya dage wurin abin faranti ko kwanan da ya ci abinci ya kammala kenan zaka ji annabi na addu'a yana cewa alhamdulillahi katiran tayyiban mubarakan fi ghayra makfiyin wala muwaddi'in wala mustaghnin an rabbana haka yake addu'a yace alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah katiran tayyiba godiyan nan mai yawa mai tsarki mubarakan fi kuma mai cike da albarka a ciki saboda lakana koyar mashi Allah ya koyar da shi yayi haka shi kuma ya koyar da mu kako ai albarka ta tuki da abinda Allah da manzo suka bada umarni ko suka koyar ghayra makfiyin wala muwadda'in wala mustaganan anhu rabbana wayannan kalmomi uku haka ake so a faɗe su malami suka ce kusan duk ma'anar su daya to da in ka ce ghayra makfiyin ba tare da abincin zai iya isar da mu ba in baicin Allah ya so ya isar da mu akwai wanda ake jarabta da su ta ci ba sa koshi da maka duba yadda ka shiga hamma kirketa kake yi kana ganin ɗaya a biyu a uku a hudu saboda yunwa amma da aje maka abinci kaci kaji kana mai da yadda aka yi wani ma sai ya koshi sai rika cewa ina jakar ina jakar original din takarduna ya mantu su ba su su yake ba to ka yadda da cewa Allah shine gairu makfi malamai masu sharhi da dama suka ce ba wanda ya isa ya wadatar da kai sai Allah ko kuma a'a Allahu huwa al-kafi Allah shine mai isarwa shi zai iya baka abincin da zai ishe ka shi zai iya baka abincin da kai a ganinka ba zai ishe ka ba kuma abincin ya ishe ka shi ne zai zo ka ci abincin kuma ya sa abincin ya ishe ka in ya ga dama kuma ka cinye abincin ko ba za ku koshi ba bari ga akwai wani abu da ke iya faruwa kuma yana iya faruwa ga ɗan adam jefi jefi kila wani ya taɓa faruwa da shi akwai abincin da za ka ga kila in baka natsu da shi ba ana aje katon kwanan shi za ka ce ku ce wa mai shayin nan ya soya mai indomi saboda me ko ka cinye wannan ba za ka koshi ba ka riga ka ji a cikinka to Allah shi ke sa komai yawan shi komai kankantar shi abincin ya ishe ka shi ne kuma zai iya sawa abincin komai yawan shi kuma kankantar shi ya gaza isar ka ya ce wala muwadda'in ya Allah kuma kada ka zama ghairamu matrukin ba wanda ake bari ba ma'ana Allah ba shi cikin wanda ake bari ce yau mutum ya tafi neman wani abu a wajen wani Allah ta ce shi ko ina hankalin shi ya tafi wala mustaghnan an kuma ai la ya'ishu ahadun bi ghairi ta'ami babu wani mutum a duniya da zai rayu ba tare da abinci ba kana buƙatar abinci kana buƙatar abin sha to ka rika ikirari da haka ya Allah in ba abincinka babu rayuwa sai ina ne wala ya akulu ko wala ya akulu muttaki'an kuma ba zai ci abincin muttaki'an ba a kishin gide za ga galiban gidajen abinci in suka danyi falon farko in ka shigo za ga san a'aza kujeru da za ka dan wuce gaba sai ka ga inda aka baza tabarni wani idan yau zai ce shi bai so ya ci a tebur amma abin da zai baka maki sai ga ya miƙe kafa in kai mai magana ce kudin shi ne shi shashashin bai san kudin ba nashi bane ba shi aka yi ya ajiye in mai ajiyar ya ga dama zai karba kafin loma farko ta wuce to masu abin ne suka ce karkace a cikin shingide kuma suka ce akwai hikima mai kyau ka duba iyayenmu da duk an koya mana wannan dan indomi generation ne na san kila su su dauki wannan darasin ba da dai zamu tabi dole ka kalmar shakafa dole ka rike kwano kuma dole ka daina surutu ba a magana ba wai yawaike wannan naka cika yawan motsi sai ka rike kwano kana ci kuma zama da ka san kana sallah saboda abinci babban mutum wannan ka gama ka'ida ne sai ka tsotsa hannu ko har ma an ka tsotse ka shashafa a gwiwar hannu wannan shine bai tabbata ba kuma eh wai eh janti aka ba su in an fita wato su ma su san ku dake ku nemi abinci ne sai ko ake ci je taushen ne hira na shafa maka eh wai za su ba da shaida a lahira cewa lallai ana ciyar da su ba ta shaida za su ba eh za su ba da shaida amma ba irin wannan ba da za ka hasu da an koyar da duk sai mun shashafa gaɓoɓin ka manyan nan sannan sai ka je sai ka wanke hannu sannan ba magana surutu har ta abinci na surutu a ba a yi kuma a takuri ita jakar da za ka zuba abin an ɗan matse ta in zan ci lita uku ne kana saka ɗaya da rabi ko ɗaya sai ka yi cikin ka ya cika in ka warware sai koma ya balan dama haka annabi kuma ya ci shi kenan cikin hikima to kada mutum ya ci abinci a kishin gide ya kawo wannan hadisin ne da hadisi abi juhaifa yanan ya tsaya ko eh amma anan ya kawo akwai hadisin abu juhaifa da ya kawo wanda al-Imam Bukhari da wani suka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa amma ana fala akulu muttasi'a amma ni dinnan da ka ganni gaskiya bana cin abinci a kishin gide Allah bana cin abinci a annabi ya ce ni bana cin abinci a kishin gide da annabi sunnoni shi ai shugaba dai wanda yake abun koyi usuwa bi ma'anar kalima irin shi ba za ka samu ba ba za ka samu ba ya ce baya cin abinci a kishin gide ƙultu abu haifa ya ce sai na ce da annabi sallallahu alaihi wasallama bu'ita fil arabi ina ga saboda an aiko annabi sallallahu alaihi wasallama cikin al'ummar larabawa ne wa adatuhum awsatul adati kuma al'adun larabawa su ne mafiya alkhairin al'adu an ce al'ausatu wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata wasata suka ce khayyara mafi alkhairin al'ummomi kuntum khayra ummatin ukhrijal linnas ku ne mafiya alkhairin al'ummomin da aka fitar a doran kasa ko kuma mun sanya ku al'umma matsakaiciya to sai Abuja ya fake ta ina ga saboda annabi an halitto cikin an an aiko cikin al'ummar Larabawa su kuma al'ummar Larabawa adatu ma wasatul adat al'adun su sun fi kowace al'ada kyau ko kuma al'adun sun fi zama na tsaka tsaki wato in mutum ya karanta adabin Larabci yana da muhimmanci mutum ya riga karanta adabi ka san tarihin Larabawa abubuwa da yawa za ka fahimci ba Larabi har ma hikimar aiko annabi a cikinsu ma za ka fahimta har hikimar wani zai ce ya ba a bayar a wai a cikin mabako wani wani shashasha wani je lahira wasu za su tarki Allah su ta mai tambaye wai ya bai aiko annabi a bakakin fata ba wai amma dai to wai kafin a zo wannan gabar wai Allah ya riga ya rufe bakin bakakin fata tun da ya aiko su Ibrahim Iyas an gama wai da duk muka ji haushi da aka aiko annabi ba baki ba bakin fata ba wai bakake suka yi ta jin haushi suka yi ta zumbura harshe suka ce to suka ce to kila kila kila in an zo khatimul awliya kila a bamu kai sai aka ba ta jani ha ba sai muka kara kula fuka sai ran mu ya baci wallahi ba mu a ciki ƙarya ne in kakannin shi ne eh bakakin ko bakakin fata akwai yan tawaye ba ba iyayen mu bane dan da su gada zomo ya ji kidan farauta ce ni har na tsira suka da nake tausayi wai can sai Allah ya ce to bari ya bada gausun zamani sai aka ba wannan bakin fatan sai muka numfasa muka ce to yanzu muka san Allah na yi da mu wannan yana kila wani comedy ne da zai fito nan gaba eh comedy ne amma dai a waƙi a addini da hankali kai har da rabin hankali ma wannan bai tabbata ba sai dai a duniyar hauka to laraba na da wasu irin al'adu da wasu su burge ka wasu kuma ka ce Allah ya kiyaye hanya ka ban masu kayan su yace walam yakunu yatakallafuna takallufal ajami wal akhadhu biha ahsan wala ahsana li ashabil millati min ayyattabi'u sirata imamihim fi kulli naqirin wa kitmir yace walam yakunu yatakallafuna takallufal ajab wato daga cikin dabi'ar larabawa ba sa tilastawa kansu irin yadda ajamawa ke tilastawa kansu galiban balarabin yace ajamawa mutanen farisa yake ne iraki da iran lokacin suna haɗi lokacin ba wani bambanci sai dai garuruwa ba ma ba sunan iran ma ai ko sai dai wasu garuruwa kaman asbahan tsohon gari ne su khurasan da su duk manya-manyan garuruwa ne da suke yankin farisa amma a lokacin aka ce an tura gwamna a iraki to ya haɗe hadda wa'incan yankuna na farisa galibin ba musulunci suke yi ba bautar wutarsu suke yi da sauran sharholiyarsu sai Allah ya azurta su da musulunci su ma to su shi balarabe baya tilastawa kanshi yin abinda bai zama ɗabi'ar shi ba irin yadda ajamawa ke tilastawa kansu yin wani abu sai ce wal akhadhu biha ahsanu kuma riko da irin wannan al'adar shi yafi wala ahsana li ashabil millati kai ba abin da yafi dacewa ga ma'abuta wata tafiya wata addini min ayyattabi usirata imamiha irin su bi sawun shugabansu fi kulli naqirin wa qitmir a cikin bawan dabino ko gurtsin dabino da fatar dabino alqitmir shine abin nan eh menene abin nan wannan fatar da ke rufe kwayar da kwallon dabino kwallon da ciki akwai mai hikima yake cewa salatun finnawati musammayatun faqitmirun lihafatu halfaqiru a lihafatu halhaqiru yace wa ma shakkakta hayudu afatila wa nuqtatu zaharu zahariha fa hiya naqiru yace salatun finnawati musammayatun abubuwa guda uku su ake jingina su a dabino fa kitmirun akwai kitmir kitmirun shine lihafatu halhaqiru wannan bawon kwallon dabinan kaskantacce sai ya kaji ana rigima akan shi sai sai dabino ya cinye sai ce malami dabino ai ba kitmir ah da da, da sake wallahi da sake naga ce to zaka ci kitmir ne ai bai ciwa bai da dadi wata yan leda ce baki baki haka za ga annabi duka kwallon dabinan da ita to ita ce ketamiyar alketami an faɗe ta a ƙurani ya ce wa ma shakkakata ha yudu'a fatila wannan abin da ya raba kwallon da wannan yan tsaga in ka gama cin dabino za ga wata yar karamar fata wani ɗan karamin zare a cikin wannan ramin a kwance to wannan dan abin shine fati wa nuqtatu zahariha fa hiya naqim wani baki baki dake kan doran bayan abin dabinan wanda yake zuwa ya hade da wajen hanci shi kuma shi suke ce ma annaqi to yake cewa lallai ya kamata al'umma su yi biyayya ga shugabansu cikin komai kankantar abin da ya aikata ya ce wa ma'akala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala kawani tun da annabi sallallahu alaihi wasallama yake bai taɓa cin abinci ala kawani danin tebul ba bai cin abinci a tebul ko an kawo zai ce ku sauke ƙasa sun ma sani ba sa samun shi to da ci a sama akwai overload sai ka ci ka wuce sa'a su da ka riga ka baje tumburkumar ka buɗe jakar zuba kawai za ka yi ta yi ita ba baki wanda ce maka ta cika in ta cika kuma sai za ka miƙe sai ga mutum na so ya faɗi ya ci na mutum uku ya ci na mutum uku da rabi kuma shi nan so yake a mai hisabin mutum ɗaya fa ko ya ci da yawa annabi baya cin abinci alaƙawa ne wala fi sukarujatun ana karanta ta haka as-sukarajatu ko as-sukurujatu shi wannan sukuruja din ban san da Hausa ya za ce mashi ba amma abin da suke nufi da shi shine in aka yi baki haka akan zo da wani dan karamin kwano sai a zuba dangin wani abinci ko abin sha ko abin tanda tande sai a rika kewayawa da shi kafin a kawo uwar gayya wani lokaci ma nan sai a sa sweet haka a sa dabino a sa namijin goro a sa ma macen goron irin wani abubuwan sai a ɗan sassaka sai a rika kewayawa da su sai ka ɗan tsinci ɗaya biyu ɗaya biyu ɗaya biyu shi kenan me sunan wannan farantin ko yanayi ya hana mu ba ma a yi ko da ke mu ba a cika baki ba larabawa sun fi baki larabawa sun fi baki in mu ce zai zo wajenka ka ga yadda za ka yi ta hidima to mu ma nan ba wai ba a so bane duk mun karanto hadisa a canza gari in ba tsoro ba a mai da mu can a dawo da sunan shekara biyu kawai za a yi kowa koma garin shi kazan ko yadda muke da wayan nan ga hankajen hausa ai ba za mu koma ba sai ce musu a'a yanzu abin da za a yi ku ku ne asalin masu harami to ku yi zaman ku a Najeriya ai duk ɗaya ne duk inda kai aina ma tuwallu samma wajhullah kai ta jan musu aya da larabcin da su gane ka sai duk in za ku yi aiki hajji duk shekara zan ka ba ku jirgi na umara da hajji kyauta ai ta kai ku kuna yi mu kuma ku ban mu a can to mu ma ku koma can kaga yadda harka za ta tafi kaga yadda abubuwa za su za su kasance wani wani mai shara fa misalin da za ka bayar da shi ko kamar ka ce mai casual an ibu ni shekarar da muka je haji salarin shi zai karɓi kamar ya haura ɗari ya haura dubu ɗari wanda wannan kuɗin a lokacin da muka je dinar ɗaya a riyal ɗaya ɗari da ashirin ne iya lokacin yanzu riyal ɗin ɗari hudu kaga yanzu kuɗin za su iya kai miliyan ɗaya da wani abu shi yasa za ga mutum yana ban ruwa mutum yana wanke bayi sana'a shi kenan aikin kenan wanke bayi amma malam fuskar shi sai sheƙi take kamar sanatan yankin ku a can a garin sai wani hakke yake yi wato shi bai ma damu ba ya san komai ya ji banda tsiya shi din nan da ka gani yana wanke bayi in kaza ta yi expire baya ci mu kuma nan ma mu yanzu ma orientation muke nema ya ake ta expert eh ko a bamu da aya ko a bamu da ilimin zamani mu mun sani ba yi yanzu in ce tsutsa ana zubarwa sai ake a kakkaɓe tsutsotsin ko a sake dafa tsutsar da ta fita sai makanta wadda ta dawo sa'inta ne yayi shi yasa ba wuce kirkiro magana ce tsutsan nama nama ce ko a ina annabi baya ci irin wannan kwanan shine sukurajatu ko sukurajatu wala khubza lahu murakkab kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai da waina mai kaushi larabawan suna so su gane talaucin ka shine aka je gidanka sai ka ba su busasshiyar waina ko kuma sabuwar waina amma ka kausa amma ka zo gidanka kana fito da gurasa biredi mai taushi wai akai mawadaci alamar wadata da kana cin waina mai taushi kaga mu yanzu ma ba ma cin kakkausar sai mai taushin ashe mu duk mawadata ne ma mu sani ba to baya cin waina mara kauri mai taushi wala arashatan samitan bi'ainihi wala ra'ashatan samitan bi'ainihi kattu tunda annabi yake bai taba ganin kyafaffiyar akuya ba da aka ta samu shi zai ci in an ce ashatu samitu asalin asalitu ko yana cewa asalitu ko asali shine dabbar da da aka yanka ta sai aka babbake ta da fatarta daga nan aka cire kayan cikin cikin hikima kawai daga nan aka gyara ta za ku suna da dahuwa kala-kala da suke na za a iya a yankin aka yanke kafafuwan ko aka gyara kafafuwan sai a manne su da jikin akuya sai a samu wasu ganyaye na daɗi sai a cuccusa a ciki sai a baibaye ta da shi bayan an shafe ta da mai sai a kawo wata takarda sai a naɗe ta da shi sai a kawo kwababbiyar ƙasa sai a ninke ta da ita sannan sai a saka ta a wani murhu sai a shiga gida a kwanta da asuba za a ciro daga ce wata irin dahuwa mai daɗi mu yanzu nan sai dai ka yi a cikin gida ko kuma kai da yakin da security haka ba wani zai ɗiba rabon shi to irin wannan shine as-satu shalitu salitu to annabi sallallahu alaihi wasallam wahiyal mashwiya bai taba ganin wannan ba wa ma ara mun abin nan mun khalan ya sa mun khulun ne nan ko bai taba ganin kuma kanu yakuluna sha'ira ghairi manhulin annabi annabi bai taba ganin rariya ba rariya ɗan laushi ya zo ya ce mata idan Allah ina so gobe da safe ai man kunu yace to a dau are mo rariya bai san ta ba saboda haka yake cin abincin ba tare da an tace ba ma'ana ba tare da an tankade da ɗan laushi ba yanzu kamar kawai ana kawo nika dan ma yanzu akwai wannan injinin yan zamanin ko amma ka tana irin nikan da ake mana da da digirin yana ba inci shekara wajen talatin ko kuma da injin bai fi ɗaya ba wadda da aka yi rikin sa'a ba wuta ko ya lalace na san ana zuwa can kwakwaran manu in ka je kwakwaran manu ka yamman nan gidan maguza wannan suna da wani inji ɗaya haka za ga ana ta bi ya taimaka wani kwatanci can ma in ka je kunkuyi can ma za ka samu wani ɗaya to irin wannan nikan na da da ake yi wanda za a aka woshi aka tankade za a yi ta tare tsakin a yi ta tare tsakin shine za a yi fati ko dambu ko kuma a sake hada shi a sake daurewa yaro ya tafi ya tafi abin nan nika ya shi samu fashin islamiyu aka tafi nika ba za ka iya dawowa ba har goma na dare muke kaiwa aka je ka cimma daga bomo hunkuyin samun jama'a lokacin duniyar ba fadi to irin wannan nukan da ake wani gayi nan zaga-zaga haka to irin shi da an kawo kuma sai a ce to a ɗiba a yi dame a yi tuwo za ka ji tuwon shi ma zaga-zaga a ɗiba a yi kunu za ka ji kunun gayi nan dai gayi nan to annabi bai taɓa ganin wani tsaki wanda ba wannan ba bai taɓa ganin wani gari wanda ba wannan ba baya amfani da rariya ƴan lauki wa kanu ya'kuluna sha'ira ghayra manqulin wa'incan bayan Allah sahabbai da annabi sallallahu alaihi wasallam suna cin abinci ne ba tare da an tankade shi ba to wayannan sune ladubban da ake so mutum ya kiyaye lokacin da zai ci abinci ta yadda zai dace da kyakkyawan tanadi da Allah subhanahu wata'ala yayi na irin ladar da zai baiwa wanda ya kiyaye dokokin shi a yanayi na cin abinci yana mai nuna godiyar shi ga mahaliccin shi subhanahu wata'ala to yana saboda yanayin lokaci da aka ba